cewa ka yi annabi salatin nan da safe kai masa yamma ma'ana wurbi kenan wannan tun da Allah ya ce ayi suka ji tausayin ne dan mu amsa wannan kira na Allah suka ce to kai da safe kai da yamma to ka ji waɗannan kenan da ka tambaya to kuma bayan wannan hadisin magana sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce ilal imam li kuta da ko an sanya liman dan alkhairi da shi abin da yasa ka ji ana cewa qadiriyya tijaniya shi liman da ake sa shi a gaba a sallah ai ba shi ake sallah ba ya zana misali jama'a kowa ne yana bin liman sallah yayin da aka yi sahun sallah in za ka yi sallah kana kudura aniyar sallah na liman kake wa ko ku kowa kansa yake wa sallah ka san ba wanda yake niyya liman yake wannan sallah illa dai zai koyi da liman din kawai amma ba ka yarda liman kake wa sallah ba to haka ne ake ta qadiriyya tijaniya saboda su suka shirya cewa wannan abu Allah ya ce a yi shi amma jama'a ga ta hanyar da za a dauka dan kar yanki idan aka ce kai kullun ai kaga kullun kenan baka yanke da ambaton Allah ba to su ku ana ambaton su a ce qadiriyya ko tijaniya saboda su ne limamanta su suka shirya mutane wannan nasiha ce kawai ka gani kamar wannan gurin da ake wa'azin idan an ga dama yanzu nan da muke wa'azi ma iya zaɓar suna ko da Alhaji Usman Bidda ko da Malam Yawali sai ne wannan gurin suna da sunan waɗannan mutanen a ce kaga duk abin da muka ba su muka yaba sunan kawai aka da su dan su ne asalin gurin ko a ce mutum baya da tunanin wannan ya gane to in ka gane da wannan to ya ishe ka na baka wannan maganar kuma da kace ne matsalin salatu matsayin salatul fati salatin annabi ne kai tun da kai wannan rubutun ai ya kamata ce ka san fassara salatul fati wanda wannan rubutun dai gashi rubutun ka wato sharqiya ne ba ma garbiya bane to menene yasa baka san fassara salatul fati ba abin da ake dukkan salati ya salati ba iri ɗaya bane ita salatul fati dai kyau tijani shi da kira ya ba da wurdinsa shi yasa ka ji ana ana ambatar ta saboda ita ne an kaga akwai salatu nari ko akwai salatu tunjina akwai salatu Allahu alama sallallahu alaihi wa sallam nabiyul ummi din nan salati iri iri iri akwai littafi guda wanda duk salatin annabi ne iri daban-daban kowanne kai ku salatu ne salatul fati abin da yasa kafa jin sunanta saboda ita ce wacce wacce shehu tijani ya zaba yake a cikin salatin kai kuma in ka ga dama ka zaba Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ba kai laifi ba in ka ga dama ka zabi Allahumma salli ala Muhammad nabi ba da ba kai laifi ba Allahumma salli ala Nabi Karim ba kai laifi ba Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ka tsaya iya nan ma ba kai laifi ba duk salati in dai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin din abinda ka kara gaban duk ɗaya ne ku fassara salatar fati da kanka ka san ba sunan shehu tijjani a ciki ba a yi wa shehu tijjani addu'a a cikin wannan da sunansa ba Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim aka ce Allah ka ƙara tsira da shugaban Allah Muhammadu Allah ka ƙara aminta shi kuma zama amintacce ko alfatihi shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine mabudi shine alfatihi ba mabudi lima uhulika ga abin da yake kullalle duk duniyar nan kullalliya ce sama da ƙasa kullalliya ce halitta gaba ɗaya Allah bai ta ba sai da albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ashe shine mabudin duniya kenan ya zama mabudin duk a samu duniya har mu ma mu samu shine shehu tijjani ya faɗa cewa alfatih lima gulika mabuɗin abin da yake rufafe abin da aka rufe manzo Allah zan buɗe sa ko wal fatih lima sabaq sannan Allah ka ƙara tsira da aminci ga cikamakin abin da ya riga ya wuce wa ya wuce annabawa annabawa duk gaba ɗaya su wannan ya wuce wannan ya wuce ba su cika ba sai ran da manzo Allah ya zo ya zama cikon su shine alfatih din mai cikawa lima sabaka ga abin da ya riga ya wuce annaba na su dubu ɗari dubu ishirin da dubu hudu ba kwara ɗeran da maza ya bayyana suka cika daidai waje da yanzu wannan larabci ai ba mai zurfi bane balle ka tambaye ni amma Allah sa ka tambaya dan karuwa ba dan kana kin shehu tijja da siga bin kadir ba to ka gani ya sinar haƙi bil haƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shehu tijjani har yanzu da ta faɗa a salatul fati din yace Allah ka ƙara tsira da aminci ga nasirin haƙƙi mataimakin gaskiya da me yake maki gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haƙƙi din da gaskiya ce maki gaskiya ka gani wa'azin nan da muke da gaskiya muke taimakon gaskiya muna taimakon addinin musulunci ne tare da alqur'ani alqur'ani muke karantawa ya zama taimakon addinin musulunci ba shine taimakon gaskiya da gaskiya ba ashe wannan larabcin ai ya isa mutum ya gane abin da shehu tijjani ya faɗa larabci ba gwaranci bane da ka nemi sanin sai ka sani ka gani to wal hadi ila siratikal mustaqim Allah ka tsara tsira da aminci ga alhadi mai shiryarwa ila siratika zuwa tafarkin ka ya Allah tafarkin naka kuwa al shine ya barka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin annabi Adamu kaga an karɓi tubansa yayin da ya ci tatuwan nan da albarka sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana da labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanda Allah ya yi annabi Adamu wato ya zama da shi haske haske ya zama da shi sai ya sa shi a gushin annabi Adamu annabi adamu na yawo aljanna ko ina ya zaga sai malaiku ti suna son sa waɗansu a gaba waɗansu a baya waɗansu suna su kowa ina kallon fuskar sa har abin ya ishi annabi adamu ya tambayi Allah yace ubangiji ni malaiku sun dame ni duk inda na zaga a gidan nan bi na ake ana ta kallon ido na ana ta kallon ni ya yaka inda zan kirta ido na ma sai yanzu ana malaiku na kallo na yace Allah ka bar adamu yace ai wani haske ne na wani ɗanka wanda ba dan shi ba da ban samar da dukkan abin samarwa ba haskenka ne na sa a goshe ka na ajiye shi ɗanka ne amma shi ne gaba da kai yace haka ne me yasa suke dina da suke hasken nan yace albarka fa suke ne masu mala'iku sannan annabi adam yace ubangiji Allah ka dawo da shi inda zai rika ganin sa sai aka ciro shi daga goshin aka sa mara a babban yatsa sai gama ana aka dora hasken to duk inda zai tafi kuma sai sa a gaba ka yana kallo su ma mala'iku suna kallo wato shi ne shiryar dukkan shiryayye kenan ko shine a salatar fatin da kaga ake wal hadi Allah ka kara tsira da aminci ga mai shiryawa ila siratika zuwa hanyarka ta musulunci almuttaqim tabarki da yake madadici ba karkata ko wa ala alihi ubangiji ka kara tsira ga alayen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne alayen nasa ka gani Abdullahi da su Tahiru da su Zainabu da su Ruqayya da Ummu Kalsum su sai su sai na Hassan sai na Hussein har da shi shehu Tijani zuriyar manzo Allah ne yi addu'a yace ubangiji ka tsara musu aminci yanzu taron nan namu idan na zo addu'a nace duk taron mu Allah ya mana gafara shin na yi laifi har ba ba ko to bare ƴaƴan annabi da jikokinsa ne shehu tijani yau addu'a yace Allah ya tsara musu tsira da aminci me laifin sa to ka gani haka kadarihi hakikan girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani kidarihi da darajarsa al'azim wacce take mai girma to me laifin wannan addu'a ina fassara maka salatul fatihi a takaice to yanda ka ji wannan haka jawara ita ma ita ma fassara in aka fassara duk annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka yi addu'a shi aka yi addu'a abin da yasa ba zan karanta ba ba zan karanta ta ba saboda sharadi shi yau tijaniya sai kar a karanta sai da alwala ni ko ban san yadda ta faru ba shi ya san yadda jawara ta faru ban san kuma alƙawarinsa da Allah ba saboda haka na yarda da maganarsa Allah ya tsara musu yadda Allah kuma ya saka musu da alheri saboda haka duk tunanin wanda ya soki shehu tijjani ko ya soki shi da abdulkadir ko malam wani ne wallahi bai kai darajar almajirin almajirin sau ɗari da shehu tijjani da su da abdulkadir ba lakin mushan kawai suna razana hankalin mutane suna nan suna jan hankalin mutane wani ma mushan ne a garin su wani ma garin su duk mushan ne ya samu ya dan samu wani abu an bashi na amfani yana ta sukan waliyan Allah kuma har wani ma zai yarda da shi shehu tijjani mutum zai iya ga da shi mutumin da yake ka duba salsalar sai da ya hada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kana shakka ka je ka tambaya salsalan ka je da ita ka je Madina ko maka ka kai salsalan ka tambayi cikakkiyar salsalan sai wuce jami ka je maka da Madina ka samu manyan malaman maka ka ba su wallahi sai su karanta ba duk wannan sunayen sai su sun ji labarin su har a dangana da inda ya hada da manzo Allah har mutum ya soki wannan wane mutum ya ko imamin garin nan ne aka ce mutum yana suka sa ai ya fara aka ce kai ba ka da aiki sai sukan limamin mai duguri kai dare da rana aikin kenan ai kaya tsara ina ruwanka da shi kai ta kanka mana wanda bai tsira ba har ya rika sukan wani ina ruwanka wallahi shehu tijani ya fi karfin mutum haka sidi abdulkadir idan duk kasan nan in mutum musulmi ne yana da labarin shehu usman nuru zaman Allah ta kama da alheri wanda ya jihadi a kasan nan ka ga yayi kadiriya ba kadire ne wurin sidi abdulkadir ya mutu yana yi in baka sani baka je sakwata ka tambaya ba a da ku cewa sai Usman wali ne a kasan nan to daraja ta bata kai ta shehu tijani ko su da Abdulkadir ba amma duk mutumin da ka tambaye shehu Usman ya tabbata dama masoyin Allah ne masoyin manzon Allah ne sannan zai ce ma wali ne to wallahi daraja ta bata kai ta ta shehu tijani ko Abdulkadir ba domin a hannun shi da Abdulkadir yake ko wurdi aka ce a mafarki bayan yana wurdin shi da Abdulkadir sai kuma ya ga shehu tijani a mafarki yace da shi ga wurdi wanda za ka rike kaza kaza kaza kaza saboda na ga kai ne taimakon addinin addinin musulunci ne yace mun riga mun yi alƙawari da Sidi Abdulkadir ina kan wurjin sa amma na karɓa wa ɗana Muhammad Bello ɗan Shehu Usmani har ya wuce shi ko baci jami'i wane ne kai zaka soki waɗannan wani imani ne da kai cin haram shan haram neman ka na haram ilimin ma na haram aminin nasara ga nasaranci cike da kai aqida ga ta nan ta kin Allah zalla sannan waliyan Allah kace zaka soke su waye kai waɗanda suke wallahi tallahi mutumin duk da yake sukan waɗannan ba zai cika da imani ba shehu tijan da sidi abdul qadir kiyayyarsu in ta zauna a ranka wallahi mutum ba zai cika da la ilaha illallah ba domin sun ɓata rayuwarsu iyakar rayuwarsu akan taimakon Allah da addinin Allah taimakon addinin Allah da sunnar manzo Allah a nan rayuwarsu ta kare mutum dai in bai sa dama an ce almaru adu ma da filaku ba ba mamaki bane ce wani mutum bai san abu bai kishi ba mamaki to rashin sani in ya faru aikin baya ake ba kiyayya za ka sa da gaba ba a sai ka nemi bayani almaru adu ma da filaku haka manzo Allah yake yace dama mutum abokin gabar abin da bai sani bane wannan ba mamaki amma yan uwa na wasu ce ku ba ruwanku da gaba da shehu tijjani ko su da bazaɗin in kun ji waɗansu su ne ku sa musu ido su ku sa ga ƙarshen su Allah ya kiyaye mu ba ga wannan tambayar ta janye mana lokaci domin mu ba ma son mu ji ana sukan masoyan Allah kuma gaba duk wanda ya sace rubuto mun takarda wacce ta shafi shehu tijjani ko su da bazaɗin to tabbata zan yaga takardar ba zan karanta ba wannan bayani da ne yau ya ishi kowa wanda ya sace aiko min da ita to na san fitina ne ba zan karanta ba tambaya ya ce wai ya ji ana cewa shehu tijjani mutane na ambata wai shi daga wato asalin jikin sai da hassan dan aliyu yake dan abi talib to amma ce wai ba da tarihin wannan to saboda haka yake nufi in shiryar da shi akan haka to kuma bayan wannan yana da tambaya ji mutane suna cewa salatul fatihi saukacciya ce wai wannan ingantacce ne idan ingantacce ne yana nufin wata aya ko hadisi ingantacce wanda zai shirya da shi akan haka shi kuma wannan sunansa Muhammad Shuwa to wannan tarihin sai na hakan da sai na Husaini um, Shehu Tijjani wato in kana son sa za ka iya neman littafin su wanda yake na tarihi da dubawa sai ka ga na saba to amma abu ne wanda ni ba zan iya gaya ma shi anan ba amma akwai sassaransa in kana so sai ka iya tambaya a rubuce sai a nuna maka ga daga wani dan wani wani dan wani har akai ga sai alif wannan ba abin shakka bane kuma shi salatul fati da ake cewa saukakke ne ai ka san tunda kake kai dalibi ne a madarasar islamiyya ta Maiduguri wato na san mai koyar da ku yana gaya muku cewa hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafarkin mumini wanda yake mutum mumini in yi mafarki mafarkin yana zama gaskiya ko akwai inda ma a hadisi manzo Allah ya ce mafarkin mutum salihi yana daga ɗaya cikin yanki arba'in na annabci ko wannan dai a madarasar ku ba ka ce ba taɓa gaya ma wannan hadisin ba saboda haka ana nufin shi shehu tijjani da Allah ubangiji ya sanar da shi wannan addu'a cikin mafarki kai ma a yanzu in darajar ka ta kai akwai abu da yawa wanda zaka gan shi a mafarki sai ka riƙe sau da yawa zaka ga ka karanta ayar qur'ani a mafarki in ka tashi ko ka tabbata alqur'ani ne a ka ga wannan ba za ka ce ƙarya bane saboda alqur'ani ka san shi kuma ka ji ayar an gaya ma mafarkin sai ka tabbatar haka ne ba ana nufin mala'ika jibril ne ya dawo ya kashe wuce jami salatul kafi ba mala'ika jibril ban da annabi ba ya zuwa gurin sai annabi sai wuce jami ko ba annabi bane wali ne kawai na Allah ka san ko kai ma da kai wannan tambayar kai ma wali ne lakin muqamin wani tane daban-daban duk mutumin da yadda Allah ɗaya ne yana kuma sallah yana azumi ai wali lillahi ne sai dai wani tar muqamin muqamin ce kai kanka mai wannan takardar ka fi wani imani wani kuma ya fi ka haka abin yake tafiya hawan hawa to amma waɗancan abin duk da suka gani a mafarki to su ba mutane ne tsarkakakku alwala sallah azumi tsoron Allah har abada banda zikirin Allah ba abin da suke a shekar da kake harkokinka sai san da sallah ta kama ka zo ka yi kana kuma tunanin ba da kai da su ba za ku je ba saboda haka ana jin shi shehu tijan Allah sanar da shi wannan salati a cikin mafarki ka san balarabe ne yadda za ka yi hira a nan yanzu a mafarki sai ka hira da kai da abokinka mun yi kaza mun yi kaza saboda kana jin irin yaranka da abokin da za ka ga dama abin da ka gani da daddaren da safe sai ka rubuta dan yaran ka shehu tijjani larabci shine maganar sa abin duk da aka gama da larabci ya tare da safe sai rubuta kuma gaskiya ne ba a mafarki ne kana da labarin a mafarki dai kana kuma sai kullu da yadda kike dole ka yarda ka ga asibiti yanzu an ce wai mutum idan karfe tara ya kai ba zai je asibiti ko da da mutum ne ba zai sani a kan ba gaskiya ne gaskiya ne wannan ya saba fara musulunci in dai musulmi aka ce zai mutu sai ake musulmi suke ne su kula da ganin kwanciyar da zai yi su kula da ganin irin wakatun sallah da zai zo su kula da na tsanama irin da zai da duniya haka aka faɗa ko musulmi ba ma shi ke jinyar musulmi tun daga yayin da ya ga ciwo yana tsanani don wakatun sallah ya zuwa ma idan yana da iko ya tafi ya sallar in ba ya da iko ya nuni da sallar in nuni ya gagara yana nan yana kallon sa in ya wata mummunar kwanciya ya gyara mata in ya mummunar kwanciya ya gyara mata in almajiri ne yana ta karanta sura ya ko a gurin an ce in ana karanta surar yasin a zan mamaki Allah zai taɓa shi da imani to kai an koyo ka ƙarfe fara an ce ba za ka zauna a gonsa ba an koyo ka sai arnin zai sa ta a gaba maƙiyin Allah maƙiyin mai zalai zai sa ta a gaba cikin jinin biki wanda shi bikin da yake mala'ikun azaba ne wa tare da shi an ce shi zai ma babin ɗan ko ne daraja ta ko musulmi ka sun ce sun yarda da haka yanzu a ce ce wani muna kasancewa mu musulmi ne muna da ilimi kuma a ce wani sabi ba zai ce taro mai amfani da musulunci ba mu ce musulunci ya na wannan abu a bar mu akan abin da ya koyi mu da shi sai dai mu ce duk inda misali ta gaba mun bi shi wannan zai mana amfani kenan ka ce musulmi dan uwanka sai aka ce ka zauna ka rika shafa ruwa a idanka idan ya fita ba ma ko a samu a samu ruwa a kaba sai ka rika shafa masa idan ko idan ya gaggare kirki sai rufi sai ka ga ya rufi ka gani yayin da ya gama wannan kuma tun a muni ka kaya wata kana muni ka Allah wata kana yi mata kuma kana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah abin da za ka rufa kada kenan yin abin ya mutu ka ka kuma yi rigingine da shi ka sa fuskar ka kuma gaba wannan da haka ake ce musulmi ne jiya sannan kuma in zai yi a samu dukkan inda yake kwance mai tsarki da ka ga fitsari ya dugo maka wanki da ka ga najasa ta dugo maka saboda zafin ka kawai ka sa ruwa ka in ma ka sari ka sa ruwa ka karfafa shi kana nan kana maka haka kana gaggara shi in wani gu ya laukace ka miƙe maka ka gani kana ta la ilaha illallah in ne ya to da ba ta rana ka kaure ka sa wani abu ka shafi maka kana la ilaha illallah har Allah ya muke shi ya ji kalmar nan da kake faɗa shi ma ya farar ya ce la ilaha illallah in ta zama ƙarshen wannan kalmar ta ya zama ɗan aljanna idan ba ta faɗa ba ka da ya fi ya suna faɗa don ya ci ne da sa kudin shi ba amma jin ana faɗan nan shi ma sai sama don da ma yana jin ina faɗa yau an ce wai ba za a yi ba musulmi kuma sai sun da bakin su sai ce ai daidai ne ne daidai ɗin yanzu a ce musulmi ba mu da wani abu ne na addini mu za mu magana a kai Allah ya kiyaye mu shi ke nan sai ya mutu a hannun arne arne ya tugume shi ya je inda ya gabata da shi da ta ba ce ga sunan sarki Allah kiyaye ne wannan duniya kun yi dole abu bakan kenan mutane duniya kawai suke su wata duniya akira kun ban lahira ba wai ku in dai an ce ga wanda za a ci duniya ku kowa mun yarki amma in abin da Allah yake ba ruwan kowa sai kowa ya buɗe wanda na kawai ta ja Allah kiyaye ne to kaji idan yayin da kuma ta ga tuna ku duniya wato yau ya kai makogaro yana shirin fita sai ka ji suna tamban rakin yawa za mu kawo ne magani sannan shi ɗan yake zuwa sai ya zo da maganin ka kamar mutum a cikin wani abu ya ce ka yi magana ka ce a nasira ni zan cike ka ko ka ce Allah bi ni ko ka ce isa ɗan Allah ne in ka faɗa zan baka wannan maganin ka wanke idan mutum ba ka gaya maka shahada ba ya sai ji ba sai ya wuta ni ɗan sai ya ce da shi zan baka in ba ne makar da shahada a tare a gurin wallahi sai imani ce ya yarda sai kuma shi ɗan tafiya kamar mutum ya mutu kafin yake amma inda wani mai jiya yana ta la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah to shi ke nan shi ne ba zai kula da shekar da kuma samu wannan karma domin an taɓa ganin wani mutum da ciwon sa yake mutu ba shi ɗan ya zo da wannan abin yana cewa ya faɗa yana ta ka faɗa wannan karmar da nake so ka ce Allah ji ne ko ka ce isa ɗan Allah ne ka faɗa zan baka wannan maganin ka saka wanki akwai wani kuma yana nuna kuma ba ba ba ku shi mutumin da dunya ta saba shi albarka karma ta da ake karanta mara yayin da ya soke sai girge da kanka haka don an faɗa ta yana girge da kai haka sai ubangiji ya ba shi sauki kuma sai farka da basira bai farka sai ki suka ce mun ga muna ta yi cewa la ilaha illallah dan ka tatta ko zama Allah ya sa kitawar ki kenan amma ba ta kama ba wani labarin ta da mu cewa dai mutum ya mutuwa kamar dabba kan da ta bi fitar da shi ya kai kai kabi wannan abu yana ciwo Allah mana maganin sa to me kuma wa inna annahum muraq to wa dan na tura ta jiya a gurin wanda zai fito wannan hali zai mutu ba aka ba wato suna to eh sun ka san kan ko sun rage wa kan kuma Allahu da kirafi sai rabu da duniya wato sun imani ko wannan hali da yake lalle ba zai rayu ba idan ko ka ganin fati ya zo tsakanin wuya da kirji ba wanda za a kuma kuma sai dai su kawai domin da ma jiki da ƙasa aka yi shi shi kwanin tafi iska ne ka ga wato iska a sama take ita ce ƙasa ba ta ƙasa take saboda haka da ciwowa ba mutum ita ta da shi zai ce ki kwantar da ni to ƙasa ce take so za ta da ƙasa shi ta in ciwo ya kwanin kwanin tafi kuma sai sama sama da yana kaiwa daga ƙasa da cibiya ya dawo mara har ya dawo kirji wato sama zai dama iska ne sama zai tashi ka ji kina abin kenan ba ta akbar ne ta ce wanda ba ba ba yayin nan wato kafa ɗaya shi ne bakan zama ɗaya tana wayewa tana dan kwana da daya ya akbar hida ta dau hijir ukura sai na sai na wajen ko kafa na turi ba sai ga kafa tana turi ga wata wannan turi wannan wannan turi wannan malam kuna ban dan musu ya akbar dan ga mutu yayin da zai mutu eh ana rabbuka ya mu'minin ba بشدة إقبال الآخرة ولا شيء هو كما بقول لي واجب على الآخرة من بعد بدك أنا ما تاكل وجن تفيا على من إدارة بتا لا تبقى وجن أبوه جوزا فلا تبقى على الله وتو على النوران فلا تبقى wato da dakka da alqur'ani ba ba san a rayuwarka ga shi mutuwa ta zo ga ta a rayuwarka da abin da aka wa'adi da ke tsariya ake to ke tsariya ne ga shi kuma an ce ya gane ba dan ya ba da ko alwinin ba a yarda dan Allah bai masa amfani yake shi bai yarda ba wala ta ba sannan ba wanda da sallah sai ya ga dama in ya ga dama kuma ya wata ya ga dama shi ba wani abu na dole a cikin addini sai abin da ya sa kansa to ga kuma tafiya wajen Allah ta goma ka kun ga zuwa kafa Allah wala ce sai dai shi mutum a rayuwarsa ta duniya ka gaba da Qur'ana ya gaba da Qur'ana yake duka yake kula da su wa tawalla al-iman ya kuma juya ba ya bar ba da gaskiya da Qur'ani ثم وهب إلى أهله يترقيها هذا هبة الآدم mutum kenan a duniya malam idan mutum aka ce masa gashi Allah ya bashi rai ya bashi lafiya ya samu riga wacce yake sha'awa ya ɗauka ya yi wanka da sosai da sabulu ya safa mai ya safa takalmi mai kyau ya ɗaura ya sa kafarsa malam sai ya sa rigar da cikin cikin jama'arsa ya kamata malam yana yin takama ijaba yana ba aikin kansa duba duk taron mu ne yake kallo ni ba duk taron mai waɗannan daruri na ne nan haka kuma duk ya'ya ne ga kuma mata na yanzu kuma kan an tara da zuwa na sai dai na tafiya na kakama ba na baka ga kuma tafiya na wurare ta zo maka ba zancen kakama masu kewayi da waɗanda yake na mace kansa saboda su wannan kowa ma ba a kai kusa da shi matar kama in yi mutu aka ce to wanda kuma yana fa yau ta Allah ta zo mata saboda haka ga shi yanzu gari yaro dan karfe goma din ne yanzu za mu tafi gida kuma kun ki zauna da ta ma zo kuma a maka wanka a maka nauza ni ne ta zai iya kwana da gara wallahi ni ba zai iya ba sai ta fice tafiyar ta ba ka rinda ne take akan gaba ta kaje wannan ma ba ta ta kwana a ɗauki ya zama abokin gaba to ita ba za ta kwana da shi ba shike nan ta zama da shi ba ta ta wani abu ya ce ne hankali ya abu a ji matar ka kawar ta za ta hau gaba ke irin yadda ko gaba ma an ce ta kwana ɗaya ta gobe ba a ɗauki ta fashe ta kuwanka ta ke ji ta zai lafa kuma Allah ya kiyaye mu. da kake ayyana da yawa abin da kake kin nan dai wato yau ya same abin da ba ka so na tafiya na wurare to yau ya zo maka dan kana kin ya abi ne wai dan kana karya ma zuciya mu wani abin da yake hana shi zuwa zuwa abi dan kada jikin ka ya mutu ya bata himmar sanin da yasa gaban ka to da ka san ba ka yi abi to kana ki ne dan karka mutu ko ka ji labarin mutuwa to ban ka zo ma na akbar wannan kuma shi ne ya fi kamata da kai dama me kake in ya rena da ya be kuma wannan abu da kaga Allah ya jibe ta maka shi ne ya fi dacewa da kai har yau kamar kai dai shi ne maganin ka dama sunan ka na tafki Allahu akbar al-insan muhammad al-islam ji sai yi abu yake mutum zai manta ba dan nan ta ba sai abin da yake gani ba dai ta Allah ba ko da ya saba kuma da ya tabbata cikin tuba da istighfar dan uwanka da kuke sha'anin duniya da shi komai da komai tun kuna yara ga sabo ga soyayya malam ka ɗauke shi ka je ka tona ƙasa ka binne bayan ka binne shi malam ka bangan ne da itace ko da tukunya ka kaɗa ƙasa ka liƙe ka ga wata ƙasa ka banne ka kuma gida ko kore har abada abin da ya sami shi ya sami ka amma kuma ka bi kana abin da ka ga dama sai ne kasu ayabu ne da ya yi ko da gudu mutane ba su son wa'azi ba ta so dai su saka kunne su ji an ce yau ka ba da kyau ka ba ba kyau a'a su dai ba ta ƙaunar wa'azi Allah ya ce to yanzu shi mutum yana da tanga a kyale shi sidan a tanga ne haka sai an yi ta sidan a kyale ku ba cewa ku yi kaza ku bar kaza sai dai ku ci arzikin Allah ku sha arzikin Allah ku zauna ku yi abin da kuka dama mutane a kuke so ba ta son wa'azi kamalan haka taurada ya kamar dabbobi la ya kallafa bi shara'i ba za a dora muku wata shari'a ba na a ce ɗaya mutum ya kaza a yi mara kaza ko ta iya gona raza a mara kaza ku kuke so ko ko ta ce kawai a kyale ku yi abin da kuka dama in ji Allah kuke tambaya ba ya kuma zalika ai mutum ba ya kamata ya san haka ba nan lokacin da aka fita tara ko wanda yasa wanda ya kallon ka dole ne ka dauki abin da yake kai kamar wanda yake kuban da man yanzan ne Allah ta ala yaku hatan yanzu shi ne ko da ba ya san amar wa'azi ba ya san kuma ya je azi ba ya san ya je wajen wa'azi ba ya san ya fita wa'azi a lam ne kuma ne ba ko shi ba majina bane ne ruwan mani yin mani ne ruwan mani ne sai ka mai bazan kan nan shine asalin ka mutum ka wanke jiki kake na ba ke kan kanka da irin sura ka da adanka to kuma asalin ka kuma ka zanta mu kan kanka mani da ma in ya taba in aka zuba ka dai in ya taba hannunka ka kai kake tarka kake kayan shi to kai din ne mutum Allah ya ce kuma kan kanka kuma wanda Allah yake jijjiya shi saba shi a cikin mahaifa wanda kake in makana ala gaba an ga kana bara barwa bayan kana maniyo kuma aka tuka ka cikin mahaifa sun ga kana ala katan maniyin nan ya kasance kuma gudan jini fa ta lakan da wani hal insan Allah ya halicci mutum da wannan gudan jini haka wa Allah ya daidaita kuma a ba a buga kansa to wannan maniyin ya zama jini kuma ya zama gudan tsoka kanka ta zama mutum to ne kake wani alamin ya zama mun bakara ne kaga ana ubangiji ya tsara minhu daga cikin wannan maniyin nan da aka zuba majinan nan wata ta zuba cikin farji ka gani allazi fara ala qatan wata ta juya ta zama gudan jinin nan da aka danne gudan jinin yanki ta kuma mudatan sannan ta dawo kuma wato ta zama tsoka bayan ta din hauka eh kasa na ubangiji ya halitta ta ta kawwa ya kuma daidaita ta kaga ana mune da gole da farawar kunsa daga cikin wannan maniyin ubangiji ya halitta mace da namiji maniyin iri ɗaya ne ta zuba a farjin matarka wata wanda ta zuba ta kace maka zuwa rayuwa yau ya ji maka dan kana cin ya ji ne wai dan kana kai ma zuciya ne wani abin da yake hana zuwa ne ya ji dan kana fito da ranki ya ba ta ne sanin da ya ba ko da ka kai ba ya ji ko kana cin ne dan kana kai ne ko ka bula ba ne kuwa ko ga ta goma wannan kuma shi ne ya kamata a kai ba lokacin in ya aure ba ba kawai ka jiki kake na ba ke kyan kanka da irin sura ka da adanka to kina asalin ka kuma bazan samu kyan kanka mani da ma in ya taba in aka buga ka dai in ya taba hannun ka kai kake farka kake kayan to kai din ne mutum Allah ke kuma kyan kanka kuma wanda Allah yake jiki ya ki sada ka cikin maifa to me kake in ya kana ala ba ya kana ba ga wa kana mani kuma aka tuba ka cikin maifa sun kana ala batan mani ne ya kasance kuma gudan jini fa kana Allah min hal insan Allah ya halitta mutum da wannan gudan jinin haka wa Allah ya daidaita kuma a ba a buga kansa da wannan maniyin ya zama jini kuma ya zama gudan kansa kansa ta zama mutum to ne kake wani alamin ya zama mutum alamin haka ana ubangiji ya tara minhu daga cikin wannan maniyin nan da aka zuba majinan nan wata ta zuba cikin farji ka gani allazi fara ala qatan wata ta juya ta zama gudan jinin nan da aka bar mai gudan jinin yanki ko kuma mai sannan ta dawo kuma wato ta zama tsoka bayan ta mun haifa haka na kangon su jiya lisse da kakan ya ya kuma daidaita ta kaga ana mura zaube ne da kawar ƙosa daga cikin wannan maniyyar ubangiji ya halicci mace da namiji